makare da man fetur fal a cikinta, ta kama da wuta a wani gidan mai lokacin da take ƙoƙarin sauke shi.
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani al'amari da ya faru ba abin da zamu cewa Allah sai dai Allah ya kiyaye tanki yana cikin sauke mai ya bindiga shi ko wani mai karaman mota samfurin ta hawan gida motar ta shige zuruf karkashin wata trailer ta baya a yayin da yake tukin kuma yana waya ina cikin bodin motan ina wanka kawai sai na ji karan bodi mota ta buga sai in leleko kawai sai na ga motan a wurin sai na ji mutum yana cewa a taimaka mai a taimaka mai na dira daga motar an tuɓe rawanin wani mai sarautar gargajiya a nan Kano bisa ke ta ka'idar sarautar wai mun ja kunnen su amma shi bai dauki wannan nasiha da aka yi masa haka ba to shi sa muka ga ya kamata a raba shi da wannan rawani na bardan kura a matsayinsa na bardan ɗan darman muna nan da ci gaban labarin matashin nan da ya ce shi kam in ba kurman nan da suka haɗu da ita ba a gidan cin abinci ya aura ba sai dai ya mutu bai auren ba za mu karkare da fannin mu na taskar hausa daga nan kuma sai mu yi ban kwana mu gimtse da sallama amma kafin sannan to Allah ku dakace ku Sallama matakin farko, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Ali Wali, nake muku lale marhabin a daidai wannan lokaci da kuke zaune wajen jimurin sauraron wani sabon shirin Baba Suda, wanda aka yi masa take da sarkin labari,
shiri ne da yake dakawa ya rere rege sannan ya tankaɗe muku rahotannin da ke zuwa kunnuwanku masu gamsarwa idan halima ya samu baba suza da kansa na shiga cikin ƙarƙashin ƙasa wajen haƙo su binne-binne da aka yi sa cikin da suke jibi da rayuwar al'umma ba don komai ba sai don yin nuni da abin gyara ko ne masalaha to kafin shirin ya kankama za mu fara dakatawa a teburin labarai da shirin namu ya kulla kawance da shi wajen karanto mana labaru wanda a yau zai fito daga bakin Ahmad Rabi Ijayen rundunar 'yan sandan jihar kano ta gargaɗi masu ababen hawa da su guji amfani da bakar leda da ake shimfiɗawa a jikin gilashi wato tintek matukar ba su da shaidar sanyawa a cikin shirin ɗan sanda da jama'a da ya gudana a nan gidan rediyon dala kakakin rundunar dsp abdullahi haruna ya kuma yi kira ga direbobi da su rinka tuki cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ba tare da cutar da wani ba a nan kuma hukumar jin daɗin alhazai ta jihar kano ta ce a gobe laraba ne hukumar za ta fara bayar da bitar mako-mako ga maniyyatan bana na jihar kano shugaban hukumar muhammad abba danbatta ne ya bayyana hakan inda ya ce bitar za ta fara a makarantar koyon harshen larabci ta sas da ke nan kano ita kuwa hukumar kula da ingancin abinci ta ƙasa nafdac ta bayyana cewa batun yi wa awara ko kosai rijista da hukumar ta yi magana jiya a kansu ba wai yana nufin dole bane har sai idan za a yi musu fakiti shugaban hukumar a nan kano shabu muhammad ya ce hurumin hukumar bisa tanajin doka yana ta'ammali ne da kayayyakin da aka yi wa fakiti wanda kuma awara da kosai da waina da kuli-kuli ba a kai ga fara sa su a cikin fakitin ba labaran kenan an gaira ɗan mutanen ja'in. Idan mai sauraro zai iya tunawa a shirin jiya litinin mun kawo muku labarin wani matashi da ya bakunci kiyamar Allah sakamakon nan nagar wani lemo da aka gauraya shi da zakami a wajen wani taron biki. Kan rena taku da yawa ga jaka Diana Fisa Ahmad a kusa ta kuma shirya tsaf za ta karanto wasu daga cikin sakonnin da ta zakulo waɗanda kuma sauraro kuka aiko mana ko da sakon wa za a fara?
Zan fara da karanto sakon Abdulrahman Yawo inda yake cewa iyaye dan Allah mu dinga kula da waɗanda ƴaƴayenmu suke mu'amala da su. Sakon Murtalanzi mai Arsenal kuwa cewa yayi Allah ya ji kan Abubakar kai kuma da ka aikata Allah ya shirye ka. Hamza ya haya ku bara cewa yayi gaskiya a hukunta wannan matashi daidai da abin da ya aikata domin ya zamo izina ga masu tunani irin nasa. To matasa sai a guji karɓar abin sha akan titi domin gujewa faɗawa hannun ɓata gari sako daga Firdausi Ibrahim Ibrahim Na'ibawa. Shi kuwa Adam Yakubu ɗan kawo cewa yayi. Wannan dattijo da ya kai ɗansa wajen mahukunta ya tantance a yaba masa Allah ya shirye mu ga baki ɗaya. Kai jama'a mahukunta a yi bincike kuma a ɗauki matakin da ya dace sako daga Ibrahim Sallari. Rabi'atu Arabu ta ce wa iyazu billahi kalubale gare ku matasa kada a ringa ba ku abin sha a ko ina kuna karɓa kuna sha. Shi kuma Abubakar Allah ya yi mishi rahama. Da shi za mu karkare duba da lokaci. Masu sakonnin fatan alkhairi da ma wanda lokaci lokaci bai ba mu dama mun karanta nasu ba mun gani muna godiya.
A zo ba haka zuba godiya ba. na bugu sosai ba.
Da fatan matasa za a dinga yin taka tsantsan wajen kurɓa ababen sha musamman a wajen taro. Shi kuwa Abakar Usman da ya tafi bai yi sauri ba mu da muke nan ba jinkiri muka yi. Ya Allah, don ƙudurarka, don girman tsakinka, don buwayarka, ka raba mu da aikata aikin da na sani, ka tseratar da mu daga mo da kantar zuci, da fatan duk mai sauraro na a wannan lokaci zai ce amin. Jiwon rahotannin namu na wannan rana zai biya bashin jiya ne, inda ya ce zai kawo muku rahoto na musamman kan yadda 'yan tsukukun wannan lokaci ake yawan samun kashe-kashe irin na gilla a tsakanin al'umma. Na san cewa wannan labari ya ta'azzara. Oho Allah. domin jin wannan jigo mai sosa zuciyar mumini ga jakadan mu murtala abdullahi dan sudu Rayuwarmu a yau dai musamman a nan Kano cikin 'yan kwanakin nan masu sauraro na sane da yadda yawan zargin kashe-kashe a tsakanin al'umma yake ƙara yawa abin ba daɗin ji domin yana da wuya a samu cikakken sati ɗaya ba tare da ka ji labarin cewa an sami wani ko wata da zargin laifin kisan kai ba misali a 'yan kwanakin nan ne aka zargi wani almajiri da laifin rataye wani ƙaramin yaro a unguwar Yamadawa inda a hannu guda kuma a yankin Dorayi babba unguwar Jakada aka sami wani magidanci da zargin kashe matarsa sannan kuma ya binne ta a cikin gidansa bugu da ƙari kuma a cikin satin nan ne aka zargi wani matashi da laifin baiwa wasu matasa biyu zakani suka sha wanda hakan yayi sanadiyyar mutuwar ɗaya daga cikin su sai kuma yunkurin kashe kai da wani mutum yayi a kwanakin baya ta hanyar dabawa kansa wata sharɗaɗɗiyar wuka jim kaɗan bayan saukarsa daga mota a tashar mota ta yan kaba da ke nan birnin kano duba da irin wannan zarge-zarge da suke ta faruwa a tsakanin al'umma filin baba suda ya samu zarafin tattaunawa da wasu matasa domin jin a fahimtar su ne suke ganin ya janyo wannan kashe-kashe ba komai ne yake kawo shi ba sai da zuciyar mu ce take a sama ba yaro ba karami duk wanda ka mai abu abu ya kyale ka to gani yake tamkar irin kore ne ko kaskanci a tattare da shi shine ya kyale ka to wannan abu shi yake tunzura zuciyar mutum da ka mai abu sai ya dauki mataki duk rashin aikin yi ne yake kawo wannan abu mutum yana da aikin yi ai ba zai yi irin wannan ba a ce ka fita kasuwa ka je ka dawo ba tare da ka abu nan ba ka zo a gaje ba ma za ka samu damar da za ka kula wani ya zo maka shirme ba ne a fahimtar ta abin da duk yake kawo irin wannan matsalolin jahilci ne na farko na biyu kuma rashin ɗaukar matakai masu tsauri ga masu aikata irin waɗannan abe baɗan wanda zai zama izina ga wani a nan gaba aikata kwatankwacin irin wannan al'amarin.
Comrade Awal Rabi babban wando malami ne a sashin zamantakewar halayyar ɗan adam da ke kwalejin Sa'adatu Rimi a nan Kano ya yi mana ƙarin haske dangane da wannan al'amari.
Akwai matsala ta wucin da yara suke tashin girma a wannan lokacin shi sa za ka ga suna buƙatar kula ta musamman da bibiyar rayuwarsu saboda a wannan lokaci yara suke zama mutanen arziki ko suke fandira su zama mutanen banza. Wani za ka ga yana da matsala kwakwalwa MR ne sai abu irin wannan ya taso sannan sai ya zanto cewa an fahimci yana da matsala a kwakwalwarsa wanda ita ta sa shi ya aikata wannan abu duk wanda zai aikata wannan abun wawanci ba mutum ne wanda yake cikin hankalin kansa ba mai bi ya sha abin da ya zanto cewa baya cikin hankalinsa dan haka zai iya aikata komai ba tare da ya san ya aikata ba wanda daga baya za ka ga zuwa cika da na sani sannan kuma akwai sakaci na rashin yin hukunci daga mutum ya aikata ai maza ai masa hukunci wannan shi ma yana bada kofa ya zanto cewar hakan ya ci gaba da faruwa ko meye matsayin addinin musulunci dangane da kashe ɗan adam babu gaira babu dalili malam mukutar umar sharaɗa wani malamin addinin musulunci ne yayi mana ƙarin haske kamar haka kashe-kashe da ake yi a mahanga ta addinin musulunci duba dai da hadisin da manzala sallallahu alaihi yake cewa mutukar sabon Allah zai yawaita da zina to manzala ya ce Allah zai sa kashe-kashe ya yawa a bayan ƙasa zai zama ko ina ka bi sai buni buni kadan har ma manzala ya ce mutum zai kashe mutum ka tambaye shi mai dalili ya ce bai san dalilin da yasa ya kashe shi ba kuma babban zunubi aka saba wa Allah da shi a bayan ƙasa shine kisa kisa na manzala a hadisi ya ce kaje ka rushe ka'aba kai kwance bulan a rasa ma ɗakin da za a bauta masa shi ya fi sauki daga kashe rai ɗaya saboda haka ba karamin zunubi ba ne wannan kuma abu ne wannan dole al'umma ba za ta taɓa zama lafiya ba mutukar ana zubar da jini.
kakakin rundunar 'yan sandan jihar nan dsp abdullahi haruna kiyawa ya yi wa baba suda bayani matakan da suke ɗauka idan sun kama masu irin aikata wannan laifi.
mun ɗauki matakai da dama mataki na farko da muka fara ɗauka shine hana laifin tun kafin a aikata shi muna jin rahoto sai mai sauri mu je kamar akwai a kumbuso ko waɗanda suka yi faɗa haka kusan ɗaya da wuƙa ma ana sanar da mu wane da wane suna faɗa kafin su kai ga kisan kai mun je kuma wanda an kama shi da makami yana ƙoƙarin kashe dan uwansa ba iya ta wannan ba mun biyo salo daban-daban sannan kuma akwai 'yan sanda na farin kaya wanda ko da yaushe suna cikin al'umma da kuma jami'ai da kuma al'umma ta gari da take ba mu haɗin kai da dama wajen sanar da mu abu in ya faru a cikin gaggawa.
Zaman lafiya dai ya fi zama ɗan sarki kuma kowa rai yi wa daɗi ba kamar mai shi ba. Allah ya kawo mana ƙarshen wannan al'amari amin sun mu amin. Murtala Abdul Abdullahi dan Sudu Baba Suda.
Kiran dai a nan shi ne da fatan malamai mahukunta har ma da limamai za su yi hoɓɓasa wajen faɗakarwa danganin an magance wannan yawan kashe-kashe da zubar da jina tsakanin al'umma kuma mai sauraro wannan fara hoto shi ne a matsayin jigon rahotannin ƙunshin shirin namu na wannan rana wanda muke fatan tun daga yanzu za ku fara iya turo mana da ra'ayoyinku na ƙashin kai ta lambar waya sufuli takwas sufuli tara ɗaya ɗaya hudu hudu tara tara biyar sai mun ji daga gare ku. kamar yadda muka alkawarta muku ci gaba da kawo muku labarin matashin nan da ya ci allamfur shi duniyan nan kurma zai aura mun dakata a daidai inda muka yi masa tambayar shin idan ya je wajen kalbin nasa zance ko ya suke gudanar da hira lokacin da na je gidansu na haɗu da kurma kuma yayar ta ita ta fito muka yi magana da ita amma kawai kallon kurman ne ta taga amma ban ganta ba ba ku taɓa tsaya kun yi zance da ita ba mu taɓa tsayawa mun yi zance da ita ba saboda ni ban san taya zan gaya mata ba saboda ban iya yaranta ba sai na tunanin in gaya wa yayarta ta gaya mata to da na gaya wa yayarta ita kuma yayarta sai ta ce ita fa so na take kuma duk ran da na sake na furta wa kulma ta gane cewa ina son ta to sai ta yi abin da sai ta raba ni da ita har abada har tsawon rayuwata to ko ita soyayya ba kundin bala bace ba za ka iya tsunduma ka faɗa da abin da zai faru ya faru inda zan iya wannan kuma na san ba zan haifar mata da matsala ba Matsalar to da zan ke iya yi faru.
ni ma ban sani ba abin da mutum ya ce a kanka Eh.
zai iya yin komai to baka san me zai iya ya me zai iya aikatawa ba to ba za ka iya magana in dai da kake ba da iyayenta na yi tunanin hakan me ya hana ka alhamdulillah idan na bi wannan tsarin in suka amince mun in kuma na je ita bata amince mun ba fa kuma ban san ya zan gaya mata ba saboda ban iya yaranta ba ani ni ai ban iya yaranta ba da na iya yaranta kafin aje ga wannan matakin ma sai dai ku ce ku zo ku taya mu murna ku sha biki to ba akwai makarantu irin na tudun maliki ba da suke na yanke wannan shawarar na je makarantar na nuna zan je in karin haske a kai in sanya yaren su yake to dai ka san dai abin da aka ce ba yaren ka ba wallahi suna yi dai hannun riga mu kai kawai ni dai naga suna haka da Kamar yaya?
hannaye suna ta mummotsa hannayen su ban san ma me suke ba Mm.
wallahi ni ban sani ba To mai sauraro, don jin matsayin matashin akan kurmar sai ku biyo mu a shirye-shiryenmu na gaba, gaban kenan da za mu ƙara yi, wanda ba za mu kuma tsaya ba, sai a ofishin Malam Aminu Bello don karɓar saƙonni.
Shakka babu. A ‘yan samat komai na mata ne, domin mata su ne tushen rayuwa, mata malaman al'umma, mata hasken rayuwa, mata iyayenmu, idan babu ku babu gida, mata a dangari. Ohoho, ina mata masu son cancana ado don burge mai gida, ina mata masu son kece raini a gidan biki, ina mata masu son zama taurari wajen caɓa ado a tsakanin mata masu ji da kansu. Ku kasance a rukunin kantunan ‘yan samat da ke shaƙe da galla-gallan atamfofin Nigerian Wax, Diamond, Classic, Cote d'Ivoire, Brilliance, Attitude, Fighter Touch, Chicken Baby, Doci, Pattern Holland, Swissless, Swiss Atampa, Swiss Cotton, Swiss Boil da sauran leshika da materials da suka dace da kwalliyar zamani abin sha'awa. Dagwas, dagwas. Domin kada a baku labari, rukunin kantunan El Samad sun fara daga lamba takwas Unity Road, lamba tamanin da uku Layin Jallaba, da lamba ɗaya Amana House, da lamba ɗaya Ibrahimawa kan titin IBB duk a kasuwar kantin kwari. Sai El Samad da ke Ado Bayar Mall da kuma El Samad da ke gidan marigayi Sheikh Khalifa Isa Karabiu, titin Ibrahim Tayo a kanan Dabo, Nigeria. A kantunan El Samad da ƙaramar riba muka dogara da neman albarka.
Shahararrun kamfanonin Manchester and Brazos da Elsamat Investment sun shirya tsaf domin samar wa abokan mu'amalar su kayan tufafi masu inganci da rahusa kuma 'yan yayi domin shagulgulan sallah da sauran al'amuran yau da kullum. Mudassir da Elsamat suna gargaɗin abokan cinikinsu na yanar gizo, Instagram, Facebook, WhatsApp da website da sauransu. Su Tabbatar duka kuɗin da za su biya sun biya a akawun mai ɗauke da sunan waɗannan kamfanoni domin gujewa 'yan jabu. Allah ya sa a yi hada-hadar azumi da shagulgulan sallah lafiya amin sun ma'amin. To madalla. A nan kuma ɗan darmaɗin Kano kuma hakimin kura Alhaji Bello Ado Bayero ne ya tuɓe Alhaji Jamilu Bala daga sarautar Bardan ɗan darman Kano hakimin kura bisa samunsa da ke ta ƙa'idoji a lokuta daban-daban wanda ya kai ga ya ma yi masa gargaɗi a shekarar ta gabata amma maimakon ya gyara sai ya ci gaba da aikata laifukan da suka saba da umarnin mai martaba sarkin Kano da masarautar Kano baki ɗaya wanda suka haɗar da sanya alkyabba samarwa da kansa da kansa ID kaɗin masarautar Kano kuma irin na hakiman Kano ta haramtacciyar hanya. Mm, Tafiya da zage-zage da ɗaukar hayar ɗaya daga cikin yaran hakimin kura domin cimma manufar abin da ya shafe shi. Haɗi da kuma cin mutuncin alfarma hakimi ta hanyar rubuta ƙazaman lafuza marasa kima. Haɗi da kuma rashin biyayya ga shugabanci. Bugu da ƙari tuɓewar ta ce, kada ya sake amfani da wannan sarauta ta dukkanin hanyoyi da suka haɗa da jaridu, kafafen sadarwa, kamar rediyo, talabijin da kuma shafukan sada zumunta na waya. Sannan kuma, sannan kuma ta sallame shi daga aikin fadar hakimin kura. Ga dai Alhaji Bello Ado Bayero, ɗan darmaɗin Kano hakimin kura da bakinsa.
ba mu da niyyar tuɓe waɗanda muka yi wa sarauta amma bisa tsari yadda sarautar musulunci ta kano wadda take a bar koyi ba'a da biyayya da bin ka'idoji na gidan sarautar kano yana da kyau duk wani wanda yake ƙarƙashin hakimi mai sarauta a same shi da ɗa'a biyayya da girmama na gaba da shi da kyautata kalamai da bin ka'ida tsaya akan matsayinsa kada ya wuce hurumi mun ja su amma shi bai ɗauki wannan wannan nasiha da aka yi masa haka ba to shi za muka ga ya kamata a raba shi da wannan rawani na bardan kura a matsayinsa na bardan ɗan darman
Na san dai mai sauraro ya kwanda tashin cewa mahukunta da ke kula da sabgogin tituna sun sha faɗakarwa da jan kunne akan masu ma'amala da ababen hawa wajen ƙauracewa yin tuki kuma suna amsa wayar salula a daren jiya ne dai wani mutum cikin wata ƙaramar motar hawa ta gida tare da matarsa suka shige zurf ƙarƙashin wata zungureriyar tirela da ke faki a gefen titin ja'in Jakadiya Maryam Muhammad Adam ta ziyarci inda lamarin ya faru har ma ta samu zantawa da wasu shaidun mugun jin da mugun ganin lamarin inda suka alakanta faruwar ibtila'in da cewa mai karamar motar waya yake yi kuma ta ɗauke masa hankali har ya je shige ƙarƙashin tirela.
ina shirin haɗa kayana misalin wajen sha ɗaya da rabi ko ban yi aune ba sai jin mota ta zo gaw ta dake da wata babban mota na tirela a baki take a guri ɗaya wasu mota a wannan lokacin gaskiya ba mu gan su ba da shi mai mota babban mutum ne haka da matarsa to ita matar tasa tana fitowa muka ga alamun dai gaskiya tana buƙatar taimako muka buɗe motar da Allah ya taimaka ta fito jini a fuskar ta sosai to anan ne muka kawo mata agajin gaggawa a wannan lokacin shi ko muka yi bakin kokari shi mutum nata kenan to da shi ta mun kasa jan mota muna tsaya can ta kuma wannan babban mota tana nan a tsaye shi kuma wannan bawan Allah Allah da shi da matarsa ya to iyawa kawai sai ji muka yi garam an haɗe amma gaskiya dai ban ƙaraso gurin ba.
Shi kuwa wani yaron babbar motar ya shaida cewa lokacin da motar ta zo ta tunkuye su shi yana saman bodi ma yana wanka.
ina cikin bodin motan ina wanka kawai sai na ji karan bodi mota ta buga sai in lele ko kawai sai na ga motan a wuri sai na ji mutum yana cewa a taimaka mai a taimaka mai na dira daga motar sai na ga ma mutane sun riga zuwa wuri da fatan dai masu yin tukin suna waya za su daina duba da cewa tana ɗauke wa mutum hankali ƙarshe kuma ya tsinci kansa a cikin wani mummunan hali Allah ya kiyaye kuma wannan labari dai yana daga cikin waɗanda muka saka a shafinmu na sada zumunta na Facebook, har ma tarin al'umma suka bayyana ra'ayoyinsu daban-daban cikinsu sun haɗar da ayyuba Adam kafin mai yaƙi inda yake cewa Allah ya kiyaye gaba, amin, subhanallah. Ubangiji ya kiyaye in ji Haris Alkanawi goron maji, shi kuwa Abdullahi Abba Sale ya ce, Allah ya tashi kafaɗinsu ya kiyaye faruwar hakan a nan gaba. Ibrahim Gwammaja saƙonsa ya ce, Allah ya kiyaye asarar rayuka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya kare faruwar hakan a nan gaba, in ji Abdullahi Ibrahim Musa. Raɗe-raɗi dai sun yawaita kan cewa da an kammala gina katafariyar kurkukun nan da ke janguza, to kurkukun da ke kurmawa za ta tashi ta koma can, to shin rushe ta za a yi kenan ko ya lamarin yake.
A'a ba rushe ta za a yi ba, ita ma wani ci gaba ne ya zo mana, domin in ka kalla wato za ta koma Boston Boston a wato wani gari ne a Ingila kuma prison ce muke da ita duk Najeriya a jiha uku muke da ita Kaduna Ilorin da Abeokuta To yanzu ma alhamdulillah mun same ta za a yi ta a nan Kano so idan wannan kurmawa ta tashi ta koma Janguza to nan ne za ta koma prison ta yara prison ta yara kuwa wato prison ce wadda idan yaro ya kangara za a kai shi a nan zai yi makaranta zai yi WAEC zai yi NECO zai yi JAM wanda har daga nan prison din za a sa masa admission zuwa university Shin kowace irin kulawa yaran suke samu har ma da yadda ake gudanar da zaman gidan?
to kulawa da zai samu shine ba ma zancen tsegumi ba kamar san sunansa ba lamba suke amfani da ita kuma kayansu ba irin kayan yan prison bane ba kaya ne nasu na daban na makaranta saboda haka kaga nan kyamata ma ba za ta zo ba sana ka ce na ga dan wani a prison saboda shi yaro tubali ne ana gina shi ne domin ya zamto mutumin kirki ba wai a kyamace shi ba Kakakin gidajen yarin wannan jiha kenan DSP Musbahu Lawan kofar Nasarawa. A nan kuma a daren jiya ne wata tankar mai ta kama da wuta subhanallah a wani gidan mai da ke kan titin zuwa zaria a daidai lokacin da take shiga gidan man kuma take kokarin sauke shi kamar dai yadda wace din gani da ido suka bayyana mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani al'amari da ya faru ba abin da zamu cewa Allah sai dai Allah ya kiyaye tanki yana cikin sauke mai ya bindiga wanda ya tayar da gobarar nan wanda gashi kusan ilahirin gidan gabaki da ya kama da wuta sai dai takaitawar ubangiji Allah ya sa bai taba gidajen mutane ba wuta ta kama a wannan gidan mai wani tanki ne dan karami ya kama a gurin bayan ya kama a gurin kuma sai kan ya kama to gaban motar na ya fara kama da wuta wani tudu wani gangare ana ganin wa abu da wasa ana watsa mata yashi abin ya titira shi ne sai shi yaron motan da ogan nasu suka fito ya samu konuwa a jikinsa gaba daya don iya fuskansa ake ganewa a jikinsa PFO Sa'idu Muhammad shi ne kakakin hukumar kashe gobara a wannan jiha ya yi wa jakadan mu Abubakar Sabo ƙarin haske kan faruwar gobarar ta wayar tarko.
Eh hakika mun sami wannan kira wanda kuma jami'an mu sun isa wannan wuri sun tattalar a yan mai ne kama da wuta kuma cikin ikon Allah sun shawo kan wannan wuta an kashi ba yanzu ana jindiki a kalmar a san abin da aka rasa a wannan gobara ta faru kuma garin dadawa ana cika bincike domin a tabbatar da menene ya jawo a cikin abu wannan gobara din sai ina yin amfani da wannan dama da na kira ga al'umma cewar duk yayin da ibtilan ta faru irin wannan a yi kokarin sadar da hukumar kasa gobara akan lokaci ta hanyoyin wayoyinmu na kasa kwana domin takaita asara wannan shi ne kiran da shi tsara yi.
Da fatan Allah ya kiyaye faruwa kan a nan gaba ya kuma mai da alheri. Shin ko mai karin magana a rashin kira karen bebe ya bata? Domin jin fashin bakin karin maganar gazantawar da jaka da awal Muhammad yayi da mataimakin shugaban kwalerin shari'a addinin musulunci ta legal kuma masanin harshen Hausa Dr. Abdullahi Asiru ta cikin fanninmu na taskar Hausa.
duk abin da bahaushe yake nufi a rayuwa duk abin da ya zama ka sake shi baka amfani da shi yau da gobe zai iya bace maka domin shi in ka dauke wannan karin magana aka ce karin bebe ya bata domin baya kiransa shi kare so yake a masa dan wani inkiyar zai zi idawo to ko bebe ba zai iya masa wannan inkiyar ba da bebe an ce nan da kama manzan ka goge in yaje kake ma ƙara gudu zai yi to musamman abin da ake nufi kai ne kake da wani abu wata al'ada kamar misali mu da al'adar mu ta Hausa da muke da ita to al'adar nan idan aka kyale ta ba a ƙara motsa ta sai ga wani zubin sai ga an nemi ta a rasa tunda kamar ba a kira wuta ne
gwanayen zance dai tuni suka ce harshenka dai abin alfaharinka a nan kuma wani ɗalibi ne ya shigo da godiyarsa ga gwamnan jihar kano da kuma shugaban ma'aikata kwamar kabira a domin jubir bisa biya wa kafatanin ɗaliban wannan jiha da za su rubuta jarabawan neko kuɗi a faɗin jihar baki ɗaya.
Muna daɗa yabawa shi shugaban ƙungiyar kwadago ta jihar Kano kuma sabon zababben shugaban mataimakin ƙungiyar ma'aikatan lafiya ta tarayya Najeriya shi kuma Kabira Ado bisa irin jajircewarsa da yake yi akan harkokin al'umma ba ma wai kaɗai akan abin da ya shafi harkar ma'aikata ba wanda yana nuna cewa yana da kishi da jajircewa akan harkokin da suka shafi harkar ilimi sannan kuma ga waɗanda ɗaliban da suka riga da suka biya daga lokacin da aka ce a biya wannan jaraba ta qualifying zuwa yau za su je su karɓi kuɗin su tunda gwamnati ta amince da za su biya kowa da kowa wannan kudin jarabawa.
Babansu da sarkin labari.
Dududu a nan za mu sanya wa shirin wakafi sai kuma gobe idan Allah ya kai mu domin sauraron wannan shiri baki ɗaya sai ku lalube ma intanet www www.dalafmkano.com ko kuma ku riske mu a shafinmu na Facebook Dala FM Kano. A madadin shugaban ka fatanin shirye-shiryen wannan tashar Asma'u Sadiq lakabin Baby Nice da kuma jagoran shirin Ibrahim Abdullahi ɗan mutanen tsoron ɗinki haɗi da 'yan biyar sarakan zazu. Mu'azu Musa Ibrahim ta tsaro rahotannin shirin Abdulkadir Yusuf Gwarzar Bahari Isa suka yi faɗi tashi wajen sada da ku har kuka ji shirin tangararau ni kuma Aliyu Wali shiryawa kawai na yi sannan na gabatar da muryata nake cewa na bar ku lafiya.